السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب جامع الفدية abin da ake ce mafidiya shine in kai wani kuskure cikin aikin hajji abin da za ka yi fafidiyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk shi ake ce mafidiya qala yahya qala malik fi man arada an yalbasa shay'an min athiyab allati la yanbaghi lahu an yalbasaha wa huwa muhrimun alaysa kadhalik imam malik ya ce mutumin da yake son ya sa tufa ya sa riga ba da wata larura ba au yi kassiru sha'arahu ko yana cikin ihrami ya yi sisiyar gashinsa au ya masa tiban min gairi daruratin wa'annan duk ba wata larura ta sa ba a jin daɗin kansa saboda yana ganin abin da zai biya ɗin ba wani abu bane wajen shi ya azumi kwana shida ko ya ce da mutum shida ko ya yanka akuya ko rakun in a ce yanka komai ma zai iya yankawa saboda gani zai iya yin haka zai ce to bari ya saba wannan dukan don me ke gare shi liyasarihi liyasarati mu'natil fidyati alai saboda alfidyar da zai yi din ko azumi ko ya ciyar da mutum shida ko ya yanka akuya ko rakumi aka ce yanka zai yanka ba wahala ba ne a wajen shi to shi yasa ya ce saboda haka bari sa riga ko shafa turare ko ke ta wani aikin hajji qala sai imam malik ya ce la yanbaghi li ahadin an yaf'ala zalika la yanbaghi li ahadin an yaf'ala zalika ma ma'ana la yanbaghi li ahadin an yaf'ala zalika ما هو الفرق بين لا يفعل أحد ذلك ولا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك أقول مجي سكانين كدا أي حكا كوبي كما لا ينبغي wannan fi kai matuka eh me yasa la yaf'al shi yafi kai matuka saboda zahiri ne cikin nahayi ko to wannan ce la yanbaghi kuma fa akwai me? akwai me? wanne ne fi kai matuka? laye fa'al layan bagi duk ba layan bagi to ai layan bagi ya fi kai matuka laye fa'al aiki ɗaya ka kore la ta shirab aka ce karkasha layan bagi laka an ta shiraba da hausa wa mai kenan bai kamata ba bai dace ba ba daidai ba ne ga irinka kaza kaza ya kore abubuwa da yawa ke ba mutuncinka ba ne ba halinka ba ne ba haka ba ne ba to yanzu layan baki da layan shirab wani ne fi kai matuka ijma'an ko kuwa fi khilaf ijma'an to shi ke da قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة ya ce bai kamata a ce wani ya yi haka ba ai sassaucin da aka yi saboda larura ta sa aka yi wa alaman fa'ala zalika alfidiya amma duk da haka imam malik ya ce duk da haka mutum ya yi bayan da za ka yi da shi sai ya ba da fidiya kuma hajjinsa ya yi shi kenan قال يحيى أسئل مالك عن الفدية من الصيام وأن مسألة لنا إمام مالك كاو أنك كيا يسو ذاك كان ذاك زما fatwa mufti al-mazhab za ka yi ba da fatawa akan mazhabin imamu malik saboda ga abin da imamu malik yake fada da kanshi e fatawa ta kasu kashi biyu akwai mufti al-mazhab wanda mazhabi ya sani fatawarsa duka ba su ke tabbata su wuce mazhabi ba in ba shi da ahaliyar ijtihadi zai yi fatawa akan mazhabi amma wanda ke da ahaliyar ijtihadi ba zai tsaya kan mazhabi ba sai ya duba ya gani abin da mazhabi ya faɗa din nan shine rajih ko ko akwai abin da fi shi to sai ya ijtihadi sai wannan an fahimta qala yahya wasu ila malik an tambayi imamu malik عن الفدية من الصيام أكتم إمام مالك أبن ديشا في فدية أزمي أو النسك كوينكا أصابه بالخيار في ذلك wanda aka faɗa ɗin yana da zabin ya aikata abin da ya ga dama ko kuwa dole ne ya yi wannan ko wannan wa man nusku to menene nusku ɗin wa kamit ta'amu abin da zai ciyar kuma mutum guda nawa ne wa bi ayyi muddin huwa in muddi ne wani muddi mudu kenan ko wa kamis siyam azumi kwana nawa ne wa hal yu'akhiru shay'an min tilka am yaf'aluhu min fawrihi zalika wa'annan abubuwa guda uku fa fidyatin min siyamin aw sadakatin aw nusukin zai gaggauta ne yayi a makka ko ko a'a zai iya barin ya je garin su zai yi qala malikun fatawun imamu malik kenan ka kiyaye imamu malik yace kullu shay'in fi kitabillahi fil kaffarati duk abin da yazo cikin littafin Allah na kaffara kaza au kaza ai kaza ko kaza ko kaza fasahibuhu muhayyarun fi zalika wanda abin ya kama an bashi zabi duk wanda yayi yayi daidai ayya shay'in ahabba an yaf'ala zalika fa'ala duk wanda ya ga dama zai iya yi qala wa amma nusku amma abinda ake ce ma annusuk fashatun menene annusuk fafidiyatun min siyamin asiyam menene siyam aw sadakatin ko me sadakan me riga tufa ciyarwa aw nusuk to menene nusuk fashatun ya yanka me lakuya wa amma siyamu azumi fasalasatu ayyami azumin kwana uku zai yi wa amma ta'amu ciyar wanda zai yi fayut'imu sittata masakina zai ciyar da miskinai guda shida li kulli miskinin muddani kowane miskini daya mudu biyu zai bashi mutum shid mutum shida mudu biyu biyu mudu nawa kenan to wane mudu na bogaji ko na menene qala بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم مد النبي شي za a yi fatawan imamu malik kenan in ka ɗauke shi ka haddace shi duk inda ka bada fatawa da wannan kayi daidai ba wanda isa ce ma dan me qala malik yace imamu malik yace wa sami'tu ba'd ahli al-ilmi yaqulu yace naji wa'ansu malamai suna fadar cewa idza ramal muhrimu shay'an fa'asaba shay'an min saidi lam yuridhu mutum ne ya ɗau haramin hajji ko umra yana cikin irami ko cikin maka ko dai bai halatta ya yi farauta ba sai ya ɗauki abu ya yi jifa ba da niyyan ya yi farauta ba fakata lahu sai abin da ka jefa din sai ya je kashe abin farauta inna alaihi an ya fidiyahu ya ce dole ne ya yi fidiya ba da fidiya wa kazalika alhalalu yarmi fil haram shay'an haka wanda bai ɗauki niyan hajji ko umra ba sai ya jefa abu yana wajen makka sai ya jefa abu cikin makka sai ya je kashe abu ba da niyya ba fa yusibu saydan lam yuridhu fa yaqtuluhu inna alaihi an yafdiyahu li'anna al'amda kaga qa'idan da Imam Malik ya dauka anan kenan li'anna al'amda wal khata'a fi dhalika bi manzilatin sawa'un abin da yasa imam malik ya faɗa haka kenan to shin wannan maganar ka'idan lafiya lafiya za ta wuce ko akwai magana a ciki al'am akwai mai akwai magana mai ce ce magana eh mhm shine mai eh ba da nufi yayi ba rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana so imam malik bai ga wannan ayan ba kenan ya riga shi gani da shekara nawa eh eh eh to me ka kara a cikin wannan maganar wai da kai yake ka yace li anna al-amda wal khata'a fi zalika bi manzilatin sawa wai duk ɗaya suke haka al'amarin zai kasance ko za a iya tattaunawa eh eh yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to me ake nufi da wannan aya la tu'akhidna in nasina aw akhtana ma'ana ala umumihi eh to in mutum ya barna ya barnata abu ya ce kuskure ba da sani ba bai sani ba da mai da menene shi kenan ba zai biya ba eh ba ki sasi akwai abubuwa da suke tsakaninka da Allah akwai abubuwa da suke tsakaninka da ɗan adam قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون imam malik ya kawo fatawa yace mutane ne da yawa sun yi ihrami labbaik allahumma labbaik hajjan suna cikin makka sai suka yi jifa jifa daya sai suka kashe abin farauta aw fil haram ko suna wajen haram ko suna ciki qala ara anna ala kulli insanin minhum jazaahu imam malik yace in sun yi mutum 100 kowa zai bada jaza'insa jaza'i ɗaya ba zai isa ba in hukima alaihim bil hadi in an ce su bada hadaya kowa zai bada daya fa ala kulli insanin minhum hadiyu wa in hukima alaihim bis siyami in an ce su yi azumi to kowa sai yayi azumi kwana uku kana ala kulli insanin minhum asiyamu wa mithlu zalika al qawmu sai imamu malik ya kawo ashba wannan za'ir sai ce kwatankwacin haka mutane yaqtuluna ar-rajula khata'an فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام أو شهر متتابعين على كل إنسان منهم متانين سكا دسو كشي متون أكوسكوري sai aka ce to azumi za ku yi sai aka ce kowa sai ya azumi aka ce abin nan za ku yi kowa sai ya yi ba a ce tun da a yi jifa ɗaya ne ko duka ɗaya ce ta kashe mai shi a duk wanda ke da hannu a ciki zai yi kafara saboda ya share ka a ciki kafarar ta shafe shi kafara kuma ba za a jazza'a ta a ce to tunda mu goma ne ko mutum tara ne ko mutum hamsin ne an ce za a yi kafara za a yi azumi to ya za a yi sai wannan ya yi wannan wannan a'a aka ce ciyarwa za a yi shi ke ce su hadu su ciyar da ɗaya a'a kowa zai ciyar in azumi aka ce su yi kowa a cikinsu zai yi in nusuk ne kowa a cikinsu zai yi kowa zai biya kala malikun marrama saidan wanda ya jefi abin farauta ausa da hu ba da ramihi aljamra wa hilaƙi ra'asihi ko ya yi farauta bayan ya yi aski ranar sallah kenan gaira annahu lam yufi sai dai cewa rannan bayan ya yi aski ɗin ai kaga ya fara ta hallulul awwal kenan ko amma bai yi tsawafil ifada ba sai ya yi farauta me ke hukuncinsa inna alaihi jaza a zalika sai ne ce zai biya alaihi jaza a zalika sai saboda me imam malik ya ce li'anna allah tabaraka wa ta'ala qala wa idza halaltum fasdadu sai in kun zama halal sai mutum kuma baya zama wa at-tahallulul kamil illa bi tawafil ifada alaysa kadhalik wa man lam yufid wa man lam yufid wa man lam yufid faqad baqi alayhi masu tibi wan nisa ai wanda bai yi tawafil ifada ba zai iya saduwa da iyalansa zai iya shafa turare ba zai iya ba to haka kuma ba zai yi farauta ba قال مالك ليس على المهرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء imam malik ya ce mutum ya dau harama sai je sai yanke ko ya sare wata bishiya ko yanke ciyawa a cikin maka ai an hana aiko to wanda yayi me ke gari me ke kansa wa lam yablugura anna ahadan hakama alaihi fihi bi shay'in wa bis wa bi'sa ma sana'a ya ce babu ba mu samu labarin wani malami ya ce zai fi ba da fidiya ba ko azumi ko cewa ko nusuk ba to amma ya abin ya yi mummunan aiki mana ya yi laifi kenan sai ya yi mai ya tuba qala malikun fil ladhi yajhalu aw yansa siyama thalathata ayamin fil hajj wanda azumi ya kama shi ya yi azumi kwana uku a cikin hajji wa sab'atin idza raja'at guda bakwai kuma in ka je in ka koma garin ku to sai ya manta ko ya jahilci yin azumin bai yi ba a cikin makka sai da ya koma garin su azumi goma kenan aka ce kai uku makka ka je kai bakwai garin ku sai ko ya jahilci aban ko ya manta bai yi ba ya koma garin su da azumi nawa kansa guda goma to ya zai yi aw yamradu fiha fala yasumuha hatta yaqdamu baladahu ko rashin lafiya yayi bai samu yayi azumin kwana uku ba har ya dawo gida qala sai imam malik ya ce li yuhdi in wajada hadiyan ya bada hadaya in ya samu wa illa in bai samu ba falyasum thalathata ayyamin fi ahlihi wa sab'atin ba'da zalika ma'ana yayi ya je garin su yayi guda goma duka ke wannan duk fatawar imam malik ne maganganu ne masu tsada a cikin hajji babu jami'il hajji babin da ya zo na bayanin aka ce hal wace tambaya bai yi ba sai ya je ina wace ce matsalar karanta mu gani mana to ba mu gan shi ba a wajen farkon magana to باب جامع الحج قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه وتكيل عن فدالوك هنكل كباش عن عبد الله بن عمر ابن عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال يتي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى منظم الله صلى الله عليه وسلم يا تسيا امنا والناس يسالونه mutane na tambayarsa wannan zai ce ya manzo Allah na manta bai kaza ba na na na gabatar da kaza yace jiga kai babu komai faja'ahu rajulun faqala lahu sai wani mutum yazo sahabi kenan sai ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam ash'ur fa halaqtu qabla an anhara yace ban sani ba sai na aski kafin na yanka kuma abinda ake fara yanka kafin aski ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم in har wala haraj je kaka yankanka babu laifi thumma ja'ahu akharun fa qala sai wani yazo shi ma yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam ash'ur fa nahartu qabla an armiya ya manzon Allah ai ban sani ba naje nayi yanka kafin nayi jifa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama irmi wala haraja je kaka jifa babu laifi qala ya ce fama su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shay'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj Sheikh al-Albani rahmatullahi alaihi cikin littafin shi kitab al-hajj yace irmi wala haraj unwanin da yake da ya kawo an ce ayi kaza yace ce sa irmi wala haraj ko ko yace la haraj قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو أمرة إتي إما الله يداود أمرة كو حج كو تتفيا سيتي يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات manzo Allah na tafiya in kana tafiya dole ya zamo akwai cikin inda kake tafiya din nan akwai kwari akwai tudu to in kashi in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya shiga kwari ala kulli sharafin in ya hau tudu in ya hau sama sai ce ce yukabbiru takbira salasa takbiratin sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar thumma yaqulu sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace la ilaha illa Allah wahda la wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده abinda manzo Allah ke fada kenan sallallahu alaihi wa sallam sai kai ma ka haddace sai ka rinka yi قال وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أخبى عن كريب مولى عبد الله ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها Abdullahi dan Abbas ya ce, Manzon Allah ya shige wajen wata mace a cikin aikin hajji, tana cikin darbuka, darbuka wata rumfa ake akan rakumi ko akan ko menene mace na ciki. Ma'ana namiji zai hau doki ko rakumi yana tafiyarsa, amma za ka goya mace sai a yi mata rumfa tana ciki darbuta, darbuka ake ce da shi, khidirin. وبيضة خضر لا يرام قباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل شي دربوكا كينا إذا ما بقى كيكي فلاكو ma'ana in namiji zai hau ya tafiyarsa shi kenan amma mace ce sai ai mata rumfa a kare ta don da'iman mace al'amuranta kullu umuril mar'a mabniyatun ala mabniyun ala sitir al'amarin mace duk boye an gina shi ne kan boyewa karta fita karta kuwaye kaza karta yi kaza karta yi kaza saboda me saboda mace tana da tsada saboda tana da tsada tana da mutunci tana da daraja har ga Allah babu babu addinin da ya ya mutunta mace kamar addinin musulunci to amma rashin fahimta to yana mata to ai me yasa aka ce kaza kaza kaza sai ce to in kin fito kasuwa ko kin fito unguwa kina da takalmi a kafarki kina da gwalagwalai a hannunki ina kike aje takalmi ki kofar ta gida ko kofar daki gwalagwalai fa sai a ce sai an nade a sa cikin kaza saboda me saboda tsadar shi saboda darajar shi to haka ke ma kina da daraja a wajen Allah manzo Allah sai shige tana cikin rumfanta ko darbuka akan inda take sai ta sai faqila laha sai aka ce mata hadha rasulullahi ai ga manzon Allah nan fa akhadhat bi dab'ai sabiyyin kana ma'aha tuta ma tana tare da wani dan yaro karami sai ta daga shi tace ya rasulullahi ali hadha hajj tace ya manzo Allah wannan yana da haji qala na'am walaki ajirun ya ce e ke za a baiwa ladan aka ce ta ɗaga wani yaro ba ce ɗanta ba ko jikanta ba ko kaninta ba ko ɗan yaye ne ko tana shayar da shi ne ta ɗaga yaro dai kankani to a kan haka duk wanda ya tafi da ɗan jinjiri ko ɗan yaro yana mishi aikin hajji kuma yana mishi hajjin ya yi amma ladan na mai wanda yake yi ne an fahimta babu mas'aloli ne suke bukata a tantance su ai wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura wannan mas'aloli ne da ake ta magana akai ba a fahimci me aya take nufi ba an fahimta ina mana wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wai ne kenan eh mhm illa ma sa'a mhm to akwai bambanci cikin larabci laka alaika ma mana laka ko masu akanta ko masu lissafi masu menene naka ne wannan kuma baka aka yi wannan kuma nauyi ne akan kai zaka biya wa allaisa lil insani haqqan yatlubu illa ma sa'a sai abin da yayi amma wannan ya hana fadalan Allah ta ya bashi ya hana fadalan Allah ya bashi in aka ce in ayyama mutum addu'a ba za ta kai ba to in mutum ya mutu sha dauke shi a abin ne me yake yi sai an wanke shi a zo a yi mishi me sallah sallan da ba ta da amfani za a ce a yi masa sallan da ake yi aikinsa ne to wayansu malamai ma suka ce aikinsa ne me yasa aka ce duk mamaci ake yi masa sallah duk wanda ya mutu sai a ji a yi masa sallah sai wa sai mumini imanin aikin shi shi yasa wa Allah ya lil insani baka da hakki da zaka nema a baka illa ma sa'a sai abin da kai kasancewan baka da hakkin da zaka nema a baka baya hana cewa Allah zai baka min fadlihi kyauta akwai wanda zai hana قال وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز شكرا جمع وانشان ساتي يا منكر سيدنا عمر إن يجي زي يجي فاشي سيا ينامي ينامي الدعاء الدعاء يكي يسوي تاتشين الدعاء ba haka bane ba kuma kuka ce mutum ya sallah ba zai addu'a ba ku zai yi to kun canza fatawa kenan قال وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي أبلى عن طلحة بن عبيد الله ابن قريز, كريز قريز أو كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منزل الله صلى الله عليه وسلم إتي ما رؤي الشيطان يوما إتي بأتبغن الشيطان وترانا بدأيك هو فيه أصغر ولا أظهر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة ba a taba ganin shaidan ya shiga wani hali na kaskanci na wulakanci na tashin hankali na bacin rai ba kamar ranar arafa saboda mai sai manzo ce wa ma za ka illa limara aminta na zulin rahama abin da ya sa cikin wannan hali da ya ga yadda Allah ke saukar da rahama jin kai yana yafewa yana gafara yana yafe zunubai sai ce aito ai na yi aikin banza shekara ina batar da su suna yi yanzu yinin nan yanzu zo duk laifin da suka yi za a yafe musu to me amfani to shikenan sai shiga wani hali na tashin hankali da bacin rai da kaskanci wa tajawuzillahu min adh-dhunubil izam saboda yadda yaga Allah na gafarta manya manyan zunubai illa ma uriya yawma badrin yace babu wata rana da aka shedan ya shi kaskanci sai ranan sai dai irin ranan badar kila wa ma yawma badrin wa mara a yau ma badirin shi aka tambayi manzo Allah aka ce me shedan ya gani ranar yakin badar ya rasulullah qala sai manzo Allah ce amma innahu qad ra'a jibrila yazqul malaika yace ya gani da idonsa jibrila na yi ma malaiku safu safin yana shirya su za su yaki to rannan ne ya ga tashin hankali da bai taba ganin irin shi ba قال وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي أفضل الدعاء دعاء يوم يوم عرفة يين الدعاء الدعاء رانا عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي fiyayyen abin da na faɗa ni da annabawan da suka gabace ni la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah wahdahu la sharika la abinda Allah ke so tace niyya kyakkyawan niyya da kuma bin sunna ba wa yawan aikin ka ba fa duk lailatul qadr da aka ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza wanda idan ana neman lailatul qadr da faman da ake ta yi nana aisha ta ce ya manzo Allah ina dace da lailatul qadr me zai yace ki sauke alqur'ani ki sallah raka'a dubu yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kenan kin gaba kin dace da lailatul qadr duk duniya malaman duniya masu fasaha da balaga da komai da ƙwararrunsu da wanda aka yadda da su da wanda ba yadda da su ba duk ba su isa su haɗu su kawo tsari irin na manzon Allah Allahumma innaka afuwa tuhibbul afwa fa'af anni in kika faɗi wannan kin dace da latul qadr yace addu'ar da muka yi ni da annaba da suka gabace ni la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu afdalu du'a ke ko ina za ka yi kaji wai ba kaga abin da ya ce wai ranar aka ce ba wajen tsayuwar arfa ba wacce ce ranar arfa tara ga wata ko tara ga wata in kana kano duk addu'ar da kai kai ma za ka samu lada insha Allah istinbati ke da yayi fikihu ke da yayi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب azumi ko wanda ya je arfa ya halatta ya azumi manzo Allah dai bai yi bane dalili ko su sun shakka cewa manzo Allah ya azumi shine safiya ta ce bara a aika masa wace ta ce aka aika masa nono sai ya sha aka ga bai azumi ba mana ya halatta in mutum ya je arfa ya azumi azumi yayi ko bai ba yayi ko bai ba kuna shakka ne yayi ko bai ba yayi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك abin da yasa aka ce kada ka ba lalle sai kai azumi ba zaka shagala da addu'a da tsayuwa da menene da menene akwai ayyuka amma kai azumi azumi yayi eh la la la la la ba la yan bagi bane yajuz yajuz su kansu ai suna shakka manzon Allah ma ya azumi da yamma aka ce to bari a je a gani da a ce ba yin azumi ai ba za su yi wannan shakka ba ba haka bane ba an anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala makkata amal fathi manzo Allah ya shiga maka shekaran da aka bude maka amal fathi kenan wa ala ra'sihi al-mighfar yana saye da kariya akan shi kwalkwalin abinda zai kare shi daga takobi falamma naza'ahu da manzo Allah ya cire wannan ya ajiye جاءه رجل فقال له سيوان متي يزيتي يا من الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة wani mutum ne ba shi da kirki ya munana masu manzon Allah gashi nan yana rataye da, da labulin Ka'aba mana karshen inda in mutum ya shiga za a kyale shi kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uqtuluhu sai a kashe shi ba ko menene yayi a kashe shi saboda shari'a ta ba da wannan izini qala malikun wa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma idhin muhriman wallahu a'lam yace rannan manzo Allah bai dawo harama ba ba ba hajji yake ba umra ba qala wa hadathani an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara aqbala min makkah abdullah ibn umar ya taho daga makka hatta idza kana bil qudai bi qudaidin ja'ahu khabarun min al-madina ya fito maka yana dawowa sai wani labari ya zo mishi daga madina faraja'a fa dakhala makka bi ghairi ihramin sai ya sake komawa ya shiga makka ba tare da ya ihrami ba ya gama abin da zai yi ya dawo ya fito sai kuma aka mishi wani labari sai ya koma makka ya shiga ba tare da ihrami ba bai shiga don hajji ko umra ba to ba lalle bane sai ya ihrami ba ko wannan yana nuna cewa in ba da niyyar hajji ko umra ba zaka shiga maka ba lalle ne sai ka yi ihrami ba ga da har ba fa qala wa hadathani an malik an ibn shihab bi misli zalika qala wa hadathani an malik an muhammad bin amr ibn halhala ad-dili an muhammad bin imran al-ansari an abihi annahu qala yace adala rasulu adala ilayya abdullahi ibn umara abdullahi dan umar ya karkato zuwa gare ni adala ilayya ya karkato zuwa gare ni mala ilayya wa ana nazilun tata sarhatin bi tariqi makka ni kuma ina sauka na sauka na sauka karkashin wata bishiya hanyar makka fa qala sai abdullahi dan umar ce ma anzalaka tata hadhihi shajara me sauka me sa ka sauka nan kake hutawa nan fa qultu sai na ce a rattu zillaha ina son inuwa ce ina son huta ne karkashin inuwa faƙala hal gairu zalik ko akwai wani abu daban da yasa haka faƙultula sai na ce a ma an zalani illa zalika ina shan inuwa ne kawai faƙala abdullahi bin umara sai abdullahi dan umar ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kunta bainal akhshabaini min minan in kana kasance tsakanin duwatsu guda biyu daga mina wa nafaka biyadihi nahwa al-mashriq nafaka ay ashara biyadihi nahwa al-mashriq fa inna hunaka ai a can inda aka nuna maka din manzo Allah ya nuni din nan wajiyan akwai wani kwari a wajen yuqalu lahu as-surar suna wannan kwarin as-surar bihi shajaratu akwai wata bishiya a wajen surra tahtaha sab'una nabiyyan karkashin bishiyan aka haifi annabawa guda saba'in aka yanke musu cibi قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عن عن ابن ابي مليكه ان عمر بن الخطاب مر بامراه مجذومه سيدنا عمر يا شيغي da wata mace tana da cutan kuturta wa hiya tatufu bil bayt gashi ta zo kuma tana tawafin dakin Ka'aba fa qala laha sai yace mata ya amatallahi la tu'zin nasa ya ke baiwar Allah kada ki cutar da mutane lau jalasta fi baitiki ina ma da kin zauna a gida kada ki cutar da mutane ina ma da kin saura gida kina ibadanki ba haka bane ba to ina ma na cutar da mutane wani cutarwa za ta yi kenan eh eh cutar da ke tare da ita sai hana ta da me ba dau ba zancen dauka ba da warin da gani ba daɗi da mai Allah ya kiyaye mutum babu cutar da ke da aka tsane ta kamar kudurta ba ta da daɗi ko kallo yace ke baiwar Allah ina ma da ke zauna gida kada ki cutar da mutane an fahimta fajalasat sai ta koma gida ta zauna ta daina fitowa tsawafi ta daina fitowa sallah komai gida za ta yi famar biha rajulun ba da zalika sai wani mutum kuma ya zo ya wuce wajenta tana gida sai ce mata mai faƙala laha sai faɗa mata ce innan lazi kana kadna haki kadmat ai wanda ya hana kiɗin na ya mutu sai na umar ya mutu me yake nufi kenan za ki fitowa fakhruji ki fito faƙalat sai ta ce ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا ba zai masa biyayya yana raye in ya mutu in kim masa biyayya ba tunda na yi masa biyayya yana raye har ya mutu ma na yi masa biyayya da sauran ciki da rabo akwai wani mutum shi ma kuturu ne madina muna muka shiga masallacin annabi da shekh hamad al-ansari da mun tare muke tafiya sai ka to ba daɗi mutum ya shigo cikin jama'a shi ma yana so ya gaida mutane kuma kowa baya so ya yi musafa da kuturu baya ba ka son ka gashi ma balle ga gawo to ya shi hamad ya faɗa mishi kan ido na ya ce ina ma da ka zauna gida ka daina shigowa cikin jama'a to wannan matar sai na umar ya ce ta koma gida kenan ta zauna mai hana kar ta zo ta yi tawafi mana kar ta zo ta yi menene to she suka ce wannan tawafin da take na nafila ne da a ce hajji ne na farilla a kanta za ta zauna gida ko ta zo ta yi eh duk abinda za ka fada ka zama kana da hujja ko ta tufu sai na umar bai tambayan wannan tawafin na hajji ne ko umra ba nafila ce ko farilla ba ya ce kada ki cutar da mutane ki zaman ki a gida ko ya tambaye ta wannan farilla ce ko nafila ba bai tambaya ba sai dai a ce mai yiwuwa ya sani to mai yiwuwa kuma bai sani ba amma tun da bai tambaya ba to mai kenan ya hada kenan ko ko nafila ko farilla to sai malamai suka ce in dai farilla ce za a bar ta yi tun da su ɗaya ne to cutar da mutane kuma da za ta yi fa tana da laifi ko ba ta da laifi eh tana da laifi ya aka yi ta zo ibada ne ta zo addini ta zo yin aikin hajji ne sai kuma ya zama tana da laifi sai a ce bata kyauta ba ne alawa haddasa ne an malikin annahu balagahu an abdullahi bin abbas kana ya kulu ya ce abdullahi dan abbas yana fada cewa ma bainar rukuni walbabi almultazam ya ce ai tsakanin rukun hajar al-aswad walbab babin ka'aba multazam waje ne da ake karban addu'a wata riwaya ma bainar rukun wal makam mana makam ibrahim multazam ai waje ne da ake amsa karban amsan addu'a in mutum ya kai wajen ya tsaye roki Allah qala wa hadathani an malik an yahya bin sa'id عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر ونمت يشقي وجن أبي ذر الغفاري بالربزة أكويا ديك ربزة أبو ذر الغفاري مدينة يكي وهو من بني غفار to zamanin sayyidina har zamanin manzon Allah sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina sai zamanin sayyidina Usmana to sai aka samu sayyidina Abu Zarrin yana da wayansu mas'aloli masu wahalar fahimta kuma ba yadda za a yi da shi sahabi ne mai daraja wannan mas'alolin kuma sahabai sun kasa fahimtar sa to maimakon ce ne nace sai sayyidina Usman ya ce ya Abu Zarrin ina ma da ka koma rabi za ka zauna kai kadai yaso mas'alan ba za ta ba za a shiga hayaniya da yawa ba rabiza kauye ne wani wuri ne kauye ne cikin kauyukan madina kamar ka ce daga kano yanzu kano ina kauye duk kauyukan da ke zagaye da kano sun zama gari an cika ina ne kauye yanzu ka ce je kura kura ta zama gari ka ce je dawanau dawanau ya zama gari ka ce je ina duk ya zama gari kano daga kano zuwa duk ko ina gari ne ko aka ce sai sai na suna ce ya abazarrin ina ma da ka koma waje kaza rabbi zaka je ka zauna shikenan sai tashi je zaman shi yana ibadar shi to sai wannan mutum ya zo ya shige da shi wa anna ba zarin sa'alahu aina turidu sai abu zar ya tambaye shi kai ina za ka faƙala arattul hajja zan je hajji ne faƙala hal na za aka gairuhu ya ce akwai wani abin da ya fito da kai banda aikin hajji faƙala la ya ce a'a hajji ne kawai ƙala fa'atani fil amala to ka fara sabon aiki fa'atanif ba ana cewa alwawu lil'istinaf ba fa'atanif al'amala ka fara sabon aiki me yasa zai bayani ko faƙalar rajulu faƙarajtu hatta kadimtu makkata ya ce sai na fita ina tafiya ya ce min dai fa'atanif al'amala in fara aikin hajjin ko ku a'a zunubai na duk an yafe min yanzu zan fara sabon aiki sai na je makka fama kastu ma sha Allah na zauna makka lokaci kaɗan thumma idza ana bin nasi munqasifina ala rajulin yace sai naga mutane sun sun cika a wurin mutum su yi ca su yi cucurundu akan wani ban san ko wane ne ba fadaqattu alaihi nasa sai na kusa ni ma na shiga fa idza ana bi shaykh alladhi wajadtu bir rabiza sai naga wannan dattijun da na gani a rabiza ne ya'ani aba zarrin yana nufin abu zarrin kenan qala falamma ra'ani arafani yace da abu zarr ya gani sai gane ni fa qala huwa allazi haddathuka abinda na faɗa maka kenan i'tani fil amala in ka je kai aikin hajji Allah ya gafarta ma zunubanka sai ka sake sabon aiki قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال awa ya suna zalika ahadun wa an kara zalika to ka gani ko aka ce imam malik ya ce bai san garin su bai san ana shi sita shawal ba ga ibnu shihab az-zuhri shehun imam malik aka tambaye shi al-istithna'u fil hajj ma ma'ana al-istithna'u fil hajj labbaik allahumma labbaik hajjan fa mahalli haythu habastani ba haka bane ba sai ibnu shihab az-zuhri ce awa yaf'alu zalika ahad awa yasna'u zalika ahad akwai wanda ke yin haka ne wa an kara zalika ya halatta ko bai halatta ba amma kaga shi yayi musunta wannan ba malamin da yake ya kewaye ilimi duka ba ba shi da kuskure ko wani bai wuce mishi ba eh su'ila malikun hal yahtashu ar-rajulu li dabbatihi min al-harami fa qala la aka tambayi imam malik hal yahtashu ma hiya al-hashish ma huwa al-hashish al-hashish harawa ciyawa in mutun yaje makka zai yanyanke ciyayin maka don ya ba dabbansa sai ce a'a babu hajjil mar'ati bi ghairi fi maharami babin da ya zo na mace za ta yi za ta yi hajji ba tare da maharaminta ba muharraminta ba babu hajjil mar'ati bi ghairi fi maharami babin hajjin mace ba tare da maharaminta ba muharraminta ba to babu zance i ko a'a ko to sai ce qala malikun في السرورة من النساء ما معنى السرورة من النساء التي لم تهج قط ما تندبت تبين أيك حجبا إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها in ba ta da muharrami da zai fita da ita ko mijinta ko ubanta ko kaninta ko ɗanta ko wanta ko kawunta ko baffanta aw kana laha falam yastati an yakhruja ma'aha ko tana da muharrami din amma ba zai iya tafiya tare da ita ba ba shi da lafiya annaha la tatruku faridatallahi alaiha fil hajj yace aikin hajji ba zai fadi akan ta ba ta je ta yi litahruj fi jama'atin nisa'i wannan matsala ce mai muhimmanci ka ja layi zaka ji malikiya sun ce mace za ta yi zuwa cikin menene a rufkatul amina mana in akwai mata mana waɗanda za su ayar mana jama'a da za su je aikin hajji an amince da su za ta iya zuwa kaga asalin shi anan daga zance imamu maliki ne sai ka ja layi sai ka sa cikin ka rubuta cikin not abin nan ɗinka yace fi jama'atin nisa'i ko to yanzu ai babu jama'atin nisa'i ai mana alhazai din ai ana haduwa ne maza da mata ba haka bane ba zai wannan hukunci zai zama ɗaya da wannan ko kuwa a'a ba ba ɗaya bane ba ha shi cewa fi jama'atin nisa'i a cikin taron mata a masauki in ji wace a jirgi a jirgi ana ware su ana sa su a baya ko an ware su a baya fi jama'atin nisa mana tawagar su zamo mata ne ba namiji a ciki eh wannan an raba ne aka sa su baya amma gaban su wane ne mata kaɗai ke tafiya ba tare da maza ba ne ba to ya zai hukunci zai daidai da wannan hukuncin eh eh babu siyami tamattu da yake akwai amirul hajj akwai kulawa akwai malamai akwai sa ido zai halatta kenan ya halatta ke tunda akwai kulawa akwai sa ido akwai malamai wanda ake kula da kowa da kai kawon kowa ba haka bane ba babu siyami tamattu'i babin da yazo azumin tamattu'i wanda ya hada hajji da umra ala haddathani yahya an malikin عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول اتتكي فدلشوا الصيام لمن تمتع بالأمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يحل بالحج إلى يوم عرفة ويأزم wanda ya tamattu'i in bai samu hadaya ba ba zai azumi ba ki yaushe zai azumi shine tace ma baina an yuhilla bil hajji ila yawmi arafa ayi wannan azumi kafin ranar arafa an fahimta fa'in lam ya sun sama ayyama mina in bai yi azumi ba to ranakun mina kwanakin mina ya yi azumi wa haddasa ni an malikin an ibn shahabin an salim bin abdullahi an abdullahi bin umara annahu kana ya kulu fi zalika misla qawli aisha radiyallahu ta'ala anha هذا آخر كتاب الحج فإلى كتاب الجهاد إن شاء الله اللهم أدنا في من هديت وآفنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم